بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضيفا من النير قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون سودك هري دباكين سن تبتا سن كافرتي باب هجة ودت سورة أكن سكينا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين kara sai ubangiji ce tun da yake komi da komai ya kare ku da kan kun tabbata kun yi kafirci kuma na ce duk wanda ya kafirci bai tuba ba in ya zo lahira wuta za a kai shi kara sai ubangiji ce udkhulu fi umamin qarqalar min qablikum min al-jinni wal insi fin nar shikenan sai ku shiga cikin taron masu shiga wuta akwai al'umma da yawa waɗanda suka riga ku kafirci to ku fada cikin su akwai mutane akwai aljannu daga cikin waɗanda suke masu shiga wuta ɗin kamar yadda muka karanto can dai cewa ya ma'ashar aljinni qad istakthartum min lis qala awliya'u min lis rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajran alladhi ajjalta lana qala an-naru dhunukum khalidina fiha illa ma sha Allah to kamar yadda kuka yi kafirci ku shiga wuta tare da kafirai waɗanda suka riga ku kafirci qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum ku shiga cikin al'umma waɗanda suka riga ku kamun ku zo min aljinni wal insi daga kafiran aljannu da kafiran wuta da kafiran mutane finnere a cikin wuta za a shiga wutan nan Allah ya kiyaye idan ubangiji ya ce shi kenan sai ku shiga wuta tare da al'umma waɗanda suka riga ku kafirci na mutane da aljannu to kamar yadda yake faɗi a wani wuri shi ma mai shiga aljanna in zai shiga aljanna sai a ce masa ya ayyatuha nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati idan mutum shi kuma an yarda da shi in za a shiga aljanna sai ce shikenan ka dawo wuri na to shiga cikin bayi na mutanen kirki ku taru ku shiga a cikin aljanna wayannan ku sai ce to ku taru ku shiga cikin wuta Allah ya kiyaye qarar qulubi wa min qalqal min qablikum min aljinni wal insi min nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha ko yaushe waɗansu jama'a suka shigo wuta za su tar da waɗanda suka riga su daga mutane sun shigo sun gane waɗanda suka ɓadda su sun fara shiga sun same su a wurin قالوا ادخلوا في ومن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ko yaushe waɗansu jama'a suka shiga da sun ga mutanen da suka bar da su sai su la'ance su Allah ya la'ance ku Allah ya la'ance ku ashe yadda kuka bar da mu gashi yanzu ma kun riga mu shiga wuta Allah ya la'ance ku ku ne kuka bar da mu idan yahudawa makiya annabawa waɗansu daga ciki makiya annabi isa suka shiga suka tadda yahudawa shugabannin su riga su sai su la'anci waɗannan yahudawa idan nasara waɗanda suka fara shiga wuta wanda suke makiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in sun shiga wuta nasaran da suka batar suka shigo daga bayan su in sun gan sun gane su sai su la'ance su ji Allah ya la'ance ku ku ka bar da mu kuka mai da mu Yahudawa wannan ku ku ka bar da mu kuka mai da mu Nasara kuka mai da mu masu Allah uku idan arna masu tsafi sun shiga sun tadda iyayen gijin shugabannin su sun riga su shiga wuta da sun gan sai su la'ance su Allah ya la'ane ku ku ne kuka bar da mu ka nuna mana hanyar tsafi kuka hana mu bin Allah idan waɗansu batattu ko masu zagin sahabbai wanda suka sunanta mutane zagin sahabbai in sun shiga wuta to waɗanda suka sunanta wannan muguwar sunna in sun saci Allah tsine muku Allah lance ku ku da kuka koya mana zagin Abubakar da Umaru da sauran sahabbai khawarijawa kuma sai ce ku ne kuka koya mana zagin Sayyidina Ali da sauran masoyansa haka kuma masu zagin waliyai in ba su tuba ba su ma haka in sun riga wanda suka zo daga wasu ku ne ku koya mana zagin bayin Allah waliyai da kafirta musulmi Allah tsine muku ko waɗanne dai in sun ga waɗanda suke sun ɓadda su sun riga shiga wuta da sun shigo sun gan sai su tsine musu qalar khulufi umin adkhalan min qablikum min al-jinni wal insi nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qala tukrihum li ulihum rabbana haula yadhalluna fa'atihim azaban dhifan min an-nar da sun shiga sun haɗu wato sun tadda juna na farkon da na ƙarshen duk sun shiga to na waɗanda suka shiga daga baya sai su nuna wa Allah shugabanninsu wanda suka bar da su sai su ce bayan sun haɗu da juna ciki sai ce rabbana haula ya azalluna ya ubangijin mu ga waɗanda suka bar da mu nan waɗannan su ne suka bar da mu suka hana mu imani haula ya zalluna fa atim azaban dhifan minan niri Allah muna roƙonka ka ba su azaba ninkin azabar da za ka yi mana kai ba su azaba ninkin azabar da za ka yi mana Allah ya kiyaye saboda haka tun daga duniya a yi ƙoƙari mutum ya kaucewa waɗanda suke kafirta shi suke kafirtar da shi su hana shi bin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ko su hana shiga musulunci ko kuma su koya masa wani abu mummuna na zagin bayin Allah sahabbai ko bayin Allah waliyai duk tun daga duniya mutum ya rabu da waɗannan maimakon su je lahira wuta su yi ta la'antar juna a lokacin da ake wannan hali su kam al'akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin dukkan abokai nan gaba ta shiga tsakanin su banda masu tsoron Allah su kam kowa ya ga dan uwan sai kai nagode wa Allah da Allah ya da kai ba don haduwa da kai ban samu wannan gida ba na gode wa Allah da Allah ya da kai ba don haduwa da kai ba da ban samu wannan gida na aljanna ba su ka abin da za su yi ta juna kenan amma waɗannan kam wato za su tsaya ne قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل أندادا من ينسى قريا كوكي كوبا كودا هنكلي ne كوبا كودا هنكلي ne a lokacin da kuke cewa mun koya muku wannan mummunan abu in mun hura wuta mun ce ku shiga za ku shiga ne ku ne ku gabar da kanku da kanku ba ku da hankali ne kara da zai ruhu da sai rauna nan mabiya din sai ce a dare da rana ba ku bar mu da hankalin mu ba kar mu yadda kar mu yadda kuna bin mu dare da rana makarul laili wan nahiri istamuruna an nakfura billahi kuna ce kar mu yadda kar mu yadda kuna bin mu dare da rana kar mu yadda mu da Allah mu yadda da tsafi masu yahudanci kuma suna ce kunu hudan kunu hudan nasara kuma ce kunu nasara kunu nasara haka dukkan batattu suke gaya wa ƴan uwansu ku gabar da mu fa'atima zaban da ihon minan niyar ka ba su azaba ninkin wadda za ka ba mu in ji su waɗancan fa'atima zaban da ihon minan ƙara li kullum zifun walakin la ta'lamun Allah ce to ai in kuna so a ninka musu azaba ne saboda su ne na gaba da ku su suka ja ku cikin bata ai kuma za a ninka muku azaba ai kuma daga baya kun zama manya kun ja waɗansu kuma za a ninka muku azaba su za a yi musu azaba ninki biyu azaban bata da azaban batarwa ko kuma za a ninka muku azaba biyu da azaban bata da azaban batarwa wanda ko ba su badda waɗansu ba sai a ba su azaban ninki biyu don menene suka badda ku kuka yadda kuka yi taklidi kuka yadda taklidul ama kuka bi su ga masu hujja suna yin bayani kullum ba ku bi masu hujja ba sai ku bi batattu to duk da Allah ya ce duk za a ninka muku azaba qali kullum da'if walakin la ta'lamun ko da yake ba ku san haka za a yi ba وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت إليهم لأقريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون sai na farkon su ce oh wace azaba za a ninka mana ku ba ku da hankali ne ai ba mu ne muka sa ku tilas sai kun bata ba kuma ai kuna da hankali ba wani ba wata darajar da za ku samu cewa a ninka mana azaba ninki biyu ku ai muku daya domin suna kira ne suna ce ya ubangijinmu rabbana arinal ladaini adallana min aljinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min asfalina Allah ka, ko ka sa mu a wutan ka sa su karkashin mu ta taka su ka sa su a karkashin mu ta taka su ya ubangiji sai babu wani fifiko tsakanin mu mu da ku kama kan lakum min fad bal suna cewa su manyan shugabannin suna cewa kuke cewa Allah ya ninka mana azaba ku a ba ku azaba ɗaya mu a ba mu biyu a ninka mana fa ba ka lakum min fadl ai ba ku fi mu da komai ba yadda muka bata muka bar da mutane kuma kun bata kun bar da mutane sai Allah ce to yanzu dai magana ta kare fa zuqul azaba shikenan ku ta shan azaba da na farkon da na ƙarshen da wanda suka koyar da bata da wanda aka koya musu bata da duk batattu ne ko to duk ku sha azaba kawai fa zuqul azaba bima kuntum taksibuna saboda mummunan aikin da kuka yi Allah kiyaye innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa abwaba innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كفروا waɗannan wanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu a can an ce innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wastakbaru an haula ka sabu ne fiya khaliduna an ba da labarin kasuwan mutane kashi biyu ne an ce an saukar da mu duniya amma kada mu ji tsoro kada mu yi bakin cikin manzanni za su zo da littafi su nuna mana hanyar komawa aljanna kuma za a shiga aljanna nan a zama har abada ba kuma sauran kora har abada ba sauran kora kora ta kare amma duk mutumin da ya kuskura ya karyata annabawan nan ya karyata littattafan nan to shi kam in ya fada shi da kuma aljanna har abada kuma zai fada wuta kuma za fito da shi daga cikin wutar ba har abada to amma anan an ce innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha sani waɗanda suka yi karyata manzanni suka karyata ayoyin Allah suka yi girman kai ba su yarda sun bi manzanni ba ba su yi maganan Allah ba la tufattahu lahum abwabus samai tare da yalwar rahamar Allah Allah yana da wa rahmati wa sai'at kulli shay'in amma duk da haka la tufattahu lahum abwabus sama'i ba za a bubbude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata domin idan mutane ayyukan da muke yi ayyuka masu kyau kullum in an yi su a ƙasa akan hau da su sama ne wato ana ana kai su wurin karɓa su ayyukan namu ta sama saboda haka ne randa musulmi ya mutu wuraren da yake ibada sai masa kuka sama inda aikinsa yake ta inda aikinsa yake shiga nan ma sai ya masa kuka banda kafirai kafirai kam kama ba kat alaihim sama'u wal ardu ma kanu munzari kasa ba tai kukan asaran mutuwar su ba sau ba tai kukan asaran aiki mai kyau inda ake shigarwa ba to daga nan idan mutum ya mutu idan mutum banza ne irin wannan Allah ya kiyaye kalla inna kitabul fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idhil lil mukazzibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب الا كل مؤتد اثيم اذا تتلى عليه قال اساطير الاولين wato can in in an hau da ransa sai a hana ran shiga sama sai a bugo ta ta faɗi ƙasa sai a buɗe masa sai a buɗe mata ƙasa ta yi ƙasa can inda sijin wato can ofishin shaɗan a can ƙasa wajen wuta ba za a buɗe musu sama balle rayukansu su shiga sama amma rayukan mutanen kirki to da an da ta fito sai a lullube ta cikin wani yanki mai kyau mai kamshi da an hau da shi sama sai mala'iku suna maraba da wannan rai suna maraba da wannan rai sai a shigar da shi a sama to su kan kafirai ba za a bude musu kofar sama ba wala yadkhuluna jannata kuma har abada ba za su shiga aljanna ba su kafirai hatta yarijal jamalu fi sammil khiyati sai dai in raƙumi da laftunsa za su shiga kofar allura ba raƙumi ko ba shi laftu a ce ya shiga kofar allura ba zai shiga ba hatta yarijal jamalu kenan fi sammil khiyati a cikin kofar allura abu ne wanda ba zai yi ba kenan ubangiji ya faɗa mana wato abu ne wanda ba zai yi ba kawai a wata kira'a jummalu in an karanta da jummalu to babbar igiyar nan wanda ake daurin jirgin ruwa da ita kamar yadda ake sa zare a cikin allura wai babbar igiyar nan wanda ake daure jirgin ruwa da ita a sa ta a kofar allura in fata shiga ko da ita din ma to duk dai na raƙumi yafi yafi ablangu hatta yaliyar jamal fi sammil khiyab wa kadhalika najzil mujrimin wato shigar da su wuta din nan cewa ba za su shiga aljanna ba har abada din nan da koro su daga sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba to wannan shine sakamakon waɗanda suka yi laifi suka ƙaryata annabawa suka ƙaryata ayoyin Allah لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إن سنشي قوتا نمباكو wuta ba kyau wato za a yi musu shimfiɗa ne da barguna amma na wuta lahum min jahannami hadun wa min fawqihim ghawashin za a yi manya manyan barguna na rufuwa amma fa na wuta lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun kuma laysa lahum ta'amun illa min dari'in za a ba su abinci shi ma na wuta mai shakara za ku satin wa azaban alima kuma za a ba su ruwan sha amma mai tafasa wanda yake tafashashe wanda in sun sha sai hanjinsu ya fito auzu billahi mutane mai kokari mu kiyaye wannan rana da wannan irin hali mu ake gayawa ba waɗansu mutane ba in fa aka kafa tarko don kama gafiya in ɗan akuya ya taka fa tarkon zai kama shi wannan magana ana faɗa wa kafirai ne amma sai in mutum ya kuskure ya yi halin kafirai ya mutu yana kai wato manyan saƙon Allah baka tuba ba to zaka ziyarci wurin ko da watan za a fito ma Allah da ya kiyaye ai kokari a nisanci dukkan miyagun ayyuka lahum min jahannami hadun wa min fawqihim ghawashin akwai abun ruhuwa a kansu wa kazalika najzi zalimin haka muke saka wa azzalumai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fa man nazala mimman iftari Allah kaziba na kazzaba bi ayati ulaka yanalu nasibuhum min alkitabi ɗaya daga cikin nasibu min alkitabi din kenan lahum min jahannami hadun wa min fawqihim ghawash saboda a khilafan da aka yi waɗansu suka ce abincin su kamun su mutu ko tsauran su kamun su mutu waɗansu suka ce azabar da aka ajiye shine nasibun min alkitabi din والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama su mutane ne masu zuciya mai taushi tattausar zuciya da sun ji irin waɗannan abin tsoro sai su yi ta makarkita kamar za su mutu saboda tsoron Allah saboda wannan gargaɗi to nan da sai aka wata aya mai farin ciki wanda za ta tausasa musu a zuwa wa wuta da suke ji a zuciyarsu a zuwa mata ruwa wallazina amanu wa amilus salihati amma fa lokacin da ake wannan wahala duka da kafirai da azzalumai banda waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau banda su cikin wannan magana fa wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan aiki la nukallifu nafsan illa wus'aha kyawawan aikin kuwa ba mu ce su yi aikin gwargwadon yadda aljanna take ba a'a kowace rai ba mu ɗora mata fiye da abin da za ta iya ba ayyuka masu kyau masu shigar da aljanna kar kai tsammani wasu ayyuka ne masu wuya waɗanda sun fi ƙarfin ɗan adam ya yi su balle ya samu aljannar a ba haka bane wato ubangiji a cikin awa ashirin da hudu bai wajabta mana wani abin da za mu yi ba wanda ya wuce awa ɗatak cikin awa ashirin da hudu duk Allah bai wajabta mana wani abin da za mu cikin awa ashirin da hudu abin da ya fi awa ɗaya ba salloli biyar ne su ne wajiba ya kanmu kullum cikin awa ashirin da hudu salloli biyar ɗin nan kana iya yin sallan safe daga alwalatta har sallarta cikin jama'a har a gama ba zai fi minti goma sha biyu ba azahar haka la'asar haka magariba haka isha'i haka minti goma sha biyu sau biyar shine awa daya iyakanta kenan domin wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kai hakuri ne mai tambaya ne yace ka tambaye ni yace gaskiya Allah ne ya aiko ka mu kadaita shi mu daina bautan komai sai shi shi kadaita wallahi haka ne yace Allah ne ya aiko ka mu yi sallah biyar yace eh haka ne to in mun yi sallah biyar din sai me yace sai dai in zaka yi nafila ba yace wallahi ba zan rage ba ba zan kara ba akan farilla yace sai Allah ne aiko ka mu fidda zakka daga cikin masu dukiyan mu fitar mu ba marasa shi yace wallahi haka ne yace bayan mun fidda zakka sai menene ce sai dai in za ka yi tadawa wato sai in za ka yi sadaka taimako kyauta bayan ka fidda farillar zakka yace wallahi la azidu wala anqus ni ba zan rage akan farillan nan ba ko ba zan kara ba yace Allah ne ya aiko ka mu yi azumin watan Ramadana yace eh wallahi haka ne yace to in mun yi azumi watan ramadan sauran wani azumi yace illa an tadawwa sai dai in zaka yi tadawwa ba yace la azidu wala anqus ni ba zan rage azumin watan ramadan ba ni ku ba zan kara ba sai ce Allah ne ya aiko ka mu je haji mu yi haji eh sau nawa ke haji yace sau daya a rayuwa yace in nayi sau daya a rayuwa sai yaya yace sai dai in zaka yi tadawwa ce la azidu wala anqus ba zan rage ba zan kara ba yace shikenan yace shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yace aflahar rajul in sadaka wannan mutum dan aljanna ne in abin da ya faɗan nan yayi shi da gaske ya zama dan aljanna dama in ce kadab lahal mu'minuna karshen ta alladhina fi karshen ta dai ulaika wal warisuna alladhina yarisuna firdausa wannan mutum ya ya zama dan aljanna an an gama inda abin da ya faɗan nan yayi da gaske kaga baya nafilan sallah amma yakan yi ta kyakkyawa cikin jama'a baya nafilan zakka wato baya baya baya bada sadakan tadawa baya yin wani abu wanda ya shafi kuɗi sai dai na zakkan nan amma yakan fidda ita kuma baya wani azumi na rajab ne na wani rana ne a'a baya yi in ya gama ramadana kuma ba bai je haji ba sai sau daya amma annabi ya ce ya zama dan aljanna in abin da ya faɗin nan bai rage ba in dai bai rage ba to maganan ƙari dama nasa ne in dai bai rage ba zama dan aljanna to kaga Allah bai ɗora mana fiye da ikon mu a cikin wannan ba to an ba mu nafilan nan saboda abu biyu ne hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ku mu'minai bana koya muku wata hanya ta fatauci ba tsakanina ni da ku tunda kun gama hanya ta farilla an ce mu yi tauhidi mun yi an ce mu yi sallah biyar mun yi an ce mu yi zakka mun yi ko mu yi zakka ba mu da kuɗi ba mu da noma to mun yi zakkan zakkan hidda kai an ce mu yi azumin ramadana mun yi an ce mu yi haji mun yi ko mu samu dama zuwa haji mun yi sallar juma'a to mun gama wannan Allah ce to na gode muku kun ba da abin da na tsora muku na wajibi mu bude wata hanya wanda za ku yi ciniki ni da ku in kun kawo ɗaya zan biya goma daga goma zan ɗauka kalamarin ya zama ɗari zan ɗauka kalamarin ya zama ɗari bakwai zan ɗauka kalamarin ya zama miliyon biyu zan kai ku har ma inda ba za a lissafa daɗin ku ba kaga in ka rike na farkon nan ba za ka kai can ba in ka rike na farkon nan farilla ba za a kai wancan wurin ba iyakanka dai kai bawan Allah ne Allah ya ce kai kayi ya ce ka bari ka bari amma baka nemi farala ba in ka mutum yana da mota a gidansa yana da telefon a gidansa yana da wani abu wai talabijin a gidansa wato abincin abinci ba ya ishe shi a gidan da yana neman abin da zai ci yau ba zai samu ba sai da kyar sai ya hada da bashi ba zai iya yin talabijin ba ba zai iya yin telefon ba ba zai iya yin waɗansu abubuwa na jin daɗi ba to nafila nan sune kayan jin daɗi farilla kam kayan rayuwa ne ai da kayan jin daɗi ake fin mutane ba da kayan rayuwa ba rayuwa kowa ai har ya mutu yana da abin da zai ci sai dai ba daɗi sai dai ba ita to saboda haka ake ƙari akan farillan don a samu ƙari mutane su yawaita nafilan sallah don a gyara farillan da ta ɓaci don kuma a samu hanyar yardan Allah har aje inda za a samu lada ba lissafi saboda haka ake yin nafilan sallah a yi ta da yawa a yi nafilan zakka wato taimako da hadiyya da ginin masallaci da ginin ginin makaranta da taimako da irin na musulunci wannan duka wanda ya karu akan zakka haka kuma azumin ka yin azumin watan rajab ran alhamis ran litinin kana yin kokari kowane wata kai azumi uku yadda dai ka iya saboda ranar lahira haka kuma hajin in ka je sau ɗaya ka ƙara saboda dai a samu ƙari kuma ka yawanta zikirin Allah ka yawanta karatun Qur'ani duk waɗannan nafilfili ne wanda za su amfane ka a lahira Allah yana gaya mana يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يزو تزو كسا تو أجا متى أجا متى تفدي لا إله إلا الله تلاجين تلاجين هوزكو تفدي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa da larabcin nan tun daga zuciyarki har bakinki kin tabbata kin yadda Allah shi kadai a cikin mulkinsa shine mai sama shine mai kasa ba ta jin hausa ko tana ji ko to kin yadda Allah shine mai sama shine mai kasa shi kadai ne mai mu kuma kin yadda Allah shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini kuma kin ce kin yadda kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace in ta samu ciki wajen mijinta ba mijin ne yake kera jinjiri ba ba mijin ne yake jefa rai ba Allah yake kera jinjiri shi yake jefa rai to wannan Allah din shine ya kera wannan babban jinjirin Annabi Isa alaihi salam ya sa rai din wato mu'jiza amma ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda ko ta yadda ta yadda ko ta yadda abin da ta faɗi to alhamdulillah muna miki murna yau kin zama musulma zaki je yanzu ki wanka akwai miki sallah akwai sallah biyar kullum kuma duk abin da ya zama bashi da kyau wajen musulmi to bashi da kyau wajen ki kaman cin naman alade kaman shan giya kaman duk abubuwan da musulmi ba sa yi dai ba za ki ba nan gaba kin zama musulma ɗar uwan dukkan musulmin duniya yau kuma Allah ya baki dama ki samu kuɗi ki fidda zakka ya baki dama ki je haji albarka annabi sallallahu alaihi wasallama menene sunan ki nada
Kristana.
to yanzu me kike so a sa miki sunan musulmi safiya ko to safiya umul mu'mina safiya sannu malama safiya to irin wannan al'ada naku na jini in ya dawo za a daina sallah za a daina azumi sai lokacin da wannan jinin ya dauke wanda yake zuwa mata kullum wata wata din yawanci to ba za a kwanta da miji ba wannan jinin sai ya dauke an yi wanka irin wankan da zaki yanzu din nan to in jinin ki ya dawo in ya ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba sai ya kare ki sake wanka irin wannan ha kuma in kin kwana wajen mijinki so sai kin yi wanka irin wannan sannan ki sallah muna miki murna safiya ku ba ta atamfa a cikin mota nan kuna ganin muna ba da ko atamfa ko farin kyalle alaisan zangon daura ne bayar ake bayarwa ake taimaka dukkan wanda suka shiga musulunci Allah ya saka masa da alheri to wannan kenan la nukallifu nafsan illa wus'aha wato shiga aljannan nan ba za mu dora mutum fiye da aikinsa ba saboda haka mutum ya yawanta nafilfili don saboda ya gyara abin da ya bata kuma ya samu yardan Allah har ya samu lada ba lissafi ulaika ashabul janna su kan masu shiga aljanna ne har abada kun fiha khaliduna za su dawoma kuma cikin aljanna din abin mamaki ko da mutum karfe goma sha ɗaya na rana ko karfe goma na rana ya shekara ɗari yana kafiri sai ya zo karfe goma na rana ko goma sha ɗaya na rana ya ce malam ni zan shiga musulunci malam ya murna ya koya masa ya ce faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mutumin nan ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya gaya masa abubuwan da suke biyowa bayan la ilaha illallah ya dauki hanya zai je ya gaya mutanen gidansa sai mota ta kashe shi a hanya shikenan sai ya zarce zuwa aljanna har abada kuma ba zai fito ba bai taba yin sallah ba bai taba yin zakka ba saboda imanin nan da ya shiga cikin sa wanda har abada ba zai bari ba dinnan shine zai shigar da shi aljanna kuma zai fito ba har abada insha Allah ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ونزعنا ما في صدورهم أهدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون za su shiga aljannan nan za su dawo har abada to in sun zo shiga aljanna nan tun daga kofar aljanna ubangiji zai ba su wani ruwa su sha su yi daɗi sai Allah ya wanke dukkan zuciyoyinsu duk wanda yake jin wani dan uwansa da wani abu na musulmi tsakanin musulmi da musulmi sai a cire domin idan mutum yana jin haushin mutum to wannan abu yakan masa zafi a zuciya to in an shiga aljanna da ɓacin rai kaga ba za a ji daɗi ba kenan domin wani lokaci in ran mutum ya ɓaci duk abin nan ba zai ji daɗin sa ba abin da ake gani a marmarin sa ko a ji shi a marmarin sa ko a taba duk dai ba zai ji daɗin sa in ransa yana ɓace to duk waɗannan hanyoyin ɓace rai sai a goge zuciyoyin su zauna kalau kalau sirna ali na ce haka Allah zai mana sai an baci sunan waɗansu sabai wanda aka san samu sabani haka haka Allah zai mana mu da suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne kafin mu shiga aljanna yi sai na ali radiyallahu anhu wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahti mul anharu mun riga mun wanke abin da yake na kofi a cikin zuciyarsu abin na kiyayya na hikidi a cikin zuciyoyinsu kowane mutum zuciyarsa ba komai na kin dan uwansa a cikin tajri min tahti mul anharu al anharu mun nan da ake faɗi guda hudu anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin akwai magudana a cikin gidan kowa a aljanna akwai magudana na ruwa mai kyau wanda baya yin datti baya baci balle ya wari min gairi asma in gairi asin akwai magudana wanda yake na nono madara nono duk irin wanda kake so wanda baya rubewa ya baci kuma akwai magudana wanda yake na giya mai daɗi a wurin wanda suka sana akwai kuma magudana na zuma tacecciya to wayannan magudana guda hudu suna gudana cikin gidan kowane dan aljanna ba sa bata shimfiɗa ba sa bata ɗakuna ba sa ɓaci su da kansu tajiri suna gudana min tatim karkashin masu gidan min tatim nan haru fi jannatin na'im a cikin aljannan nan na dawwama wa qalu alhamdulillahi allazi hadina li hada sai su gode wa Allah in sun ga aljanna in sun ga ni'imomin da suke cikin aljanna sai su gode wa Allah alhamdulillahi allazi hadina li hada mun gode wa Allah da ya shiryar da mu har ya kawo mu domin wannan irin abu mun gode wa Allah mun gode wa Allah da ya shiryar da mu wanda ya kawo mu har wannan wuri wa ma kunna linahtadi laula an hadina Allah mun tabbata ba don Allah ne ya shirye mu ba muka bi maganan annabawa ba mu karyata ba ba mu girman kai ba muka tsaya muka bauta wa Allah har muka iso da Allah bai shirye mu ba za mu iya shiryar da kanmu ba wa ma kunna lina hadiya ba za mu iya shiryar da kanmu ba laula an hadaina Allah in ba don Allah ya shiryar da mu ba wa sai su ji an yi kira daga fadan Allah alhamdulillahi allazi hadaina li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadaina Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون sai ta gode wa Allah Allah ya samu daga cikin su suna cewa don Allah ya shirye mu ba da ba za mu shiryar da kanmu ba Allah dai ya shirye mu har muka iso wannan wuri wa ma kunna lina tajalana haiza laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi haqiqa manzannin Allah sun zo mana da gaskiya abin da suka faɗa mana kuma ya zama gaskiya hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ga aljanna dai ta zama gaskiya kuma annaba sun yi gaskiya sun ce dama innal ladina amanu wa salihati la kasabul janna hum fiha khaliduna mu aikata aiki da suka umurce mu ga mu kuma yanzu cikin aljanna hakika annaba da lokacin da suka yi imani imanin su ilmul yaqini ne yanzu kuma sun ganshi ainul yaqini kamun ajima ya zama haqqul yaqini tun tabbata gaskiyar ma tun tun daga duniya yanzu na faɗi ne saboda sun gani sun gani ainul yaqini kamar yadda kafirai in sun ga wuta sukan ce rabbana absarna wa sami'na farjina na amal salihan laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi haqiqa manzannin Allah ubangijin mu sun zo da gaskiya sun faɗi gaskiya abinda suka faɗa duk ya tabbata wa nudu sai su ji kira su an tilkumul jannatu a kira su daga fadan Allah a gaya musu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun kun ga wannan aljanna an gadar da ku aljannan ne saboda ayyukan da kuka aikata saboda ayyukan da kuka aikata domin da zamu wansu bayin Allah ne yasa aka sa su kafirai za su ce su ma sai an sa su to amma sai a ce waɗancan fazuqul kuntum taksibun ku kafirai da azzalumai ku ɗanɗani azaba saboda mummunan aikin da kuka yi ku kuma wannan aljanna da aka gadar muku da ita din nan an gadar muku da ita ne bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka aikata a duniya ana shiga aljanna da falalan Allah da rahamar Allah domin kwanan baya mun yi magana cewa in ka aikata guda ɗaya Allah zai baka kamun ka aikata guda ɗaya ma sai da ya maka guda goman tukunna to guda goman nan na falalarsa su ne dalilin shigan ka aljanna ba aikin ba kuma aikin alama ne in babu shi ba za a shiga aljannan ba to saboda haka yake cewa u tilkal jannatu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun an gadar muku da wannan aljanna ne saboda aikin da kuka aikata tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyan duk wanda yake da tsoron Allah Allah zai sa shi aljanna Allah ya bamu aljanna cewa an gadar da mutane aljanna wato domin hanyar gado shi ya fi kowace hanya mallaka idan mutum ya gaji gida to da wuya wani ya zo ya fidda shi daga gidan amma in ka saya ne waɗansu suka zo daga baya suka ci cinikin da aka yi maka wanda ya sayar maka din bai da izini ciniki ya tashi sai ka bar musu gidansu kenan to in wani ya baka kyauta ne waɗansu wanda suka fi shi ƙarfi wannan kyautan da ya maka bata yi ba domin ba da ikon ya baka wannan gida kaga ciniki kyauta bai yi ba kenan haka sadaka to amma in an ce na gado ne ba wanda zai fidda kai sai dai in ka ci bashi a zuwa kore ka saboda bacin da kashi to saboda haka ne ake faɗin aljanna gidan gado ko banda haka ma shi Allah kowane musulmi yana da gidan da aka aje masa tamfarare na wuta in yayi mummunan aiki kowane kafiri yana da gidan aljanna da aka aje masa na tamfarare in yake kyakkyawan aiki to in an je lahira da gidanka na aiki da gidan kafiri makwabcinka na aljannan da bai aiki ba dukka ga sai ka gaji gidajen duk gaba daya su ma ka gidajen musulmi da suka shiga aljanna suka bar musu gidajen su na wuta uristumuha bima kuntum ta'malun ونادي أصحاب الجنة أصحاب النير أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن لهم اللعنة الله على الظالمين ونادي أصحاب الجنة أصحاب النير أن قد وجدنا ما ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين to bayan an shiga aljanna komi yayi daidai an zauna daɗi to sai mutanen aljanna su buga wa mutanen wuta telefon wannan zai nuna kenan wata za a yi telefon domin an ce aljanna nan fa in an shiga la khawfun alaihim wala hum yazanuna in ka shiga aljanna babu tsoro ba bakin ciki dafa wuta tana kusa da kai yadda in kai magana dan wuta zai ji kai magana da shi to lalle kana cikin jin tsoro kada wata wutan wutan nan ta rinjayi ta rinjayi ta shigo aljannaka to ashe zaka kamar yadda kake bugawa mutumin da yake mil dubbai telefon ku yi magana da shi kaman ga ka gashi to dan aljanna yana aljanna yana bugawa dan wuta telefon ya tambaye shi labarai ya gaya masa telefon kuma za a je wani wuri a nuna masa abin ya zama talabijin فاطلع فريه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المهضرين واللوكة أبو سي وجه تلفون سي زم تلفزيون wato in an ji daɗin aljannan sai a kira ɗan aljanna ya kira ɗan wuta wane alo alo mu dai yadda Allah ya mana alkawari man zama mana muka bi din nan yanzu abin ya zama daidai mun shiga aljanna kamar yadda aka mana alkawari inna la lafi na muna cikin ni'ima ko kuma haka ne da shi bai da wansa sai na'am ba ba dogon magana ce na'am wai su ma sun tadda wa inna munan Allah ya sa da mu inna labar lafi na'im su ko inna fujjar lafi jahim haka ne yadda Allah ya alkawari mu da gaskiya ne ya sa mu cikin aljanna da ya alkawari kuma haka ne sai ce um wana da ashabun ne ashabul jannati an karwaje wana da ashabul jannati ashaban neri an karwaje na ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wa'adukum haqqan qalu na'am fa'azzana muwazzinu bainahum allanatullahi ala zalimin sai ayi wani babban shela tsakanin wuta da aljanna a ce amma ko Allah ya la'anci azzalumai wanda suka cuci kansu suka karyata manzanni suka girman kai suka shigar da kansu wuta Allah ya la'ance su ulaka alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in haccan dai la'ana tana tattabin su gaba kuma sai ya zama kaman talabijin nan dai yanzu an nuna mutum ne magana da wani mutum a nisan wuri bai gan shi ba suka yi magana to gaba kuma za ka ji in ƴan aljannan sun ji daɗi suna magana irin na jin da kai alhamdulillah alhamdulillah kai Allah ya kiyaye na ƙetare rijiya da baya nake da wani mugun aboki yake cewa kar in yarda da maganar Muhammad kar in yarda da maganar Muhammad kadan da na ji maganarsa kai na ƙetare rijiya da baya sai Allah ce ko kana so ka gan shi ne ina yake shi kuma kana so ka gan shi قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول إنك لمن المصدقين إذا منا كنا ترابا وإذا منا لمدينون سألت هل أنتم مطلعون كو كنا سو كغمتان فطلع فريو في سواء الجحيم سألت إيه شيكا سأوا أقاية موسى غوتا غوتا غوتا كسني أشكي موتا وانا يا زمان تلفزيون يا زمان ستلاي duk abin da Qur'ani ya faɗi in kai tsawon kwana sai ka gan shi domin da lokacin hankalinmu yana tunanin ta yaya mutum yana cikin aljanna amma yana magana da dan wuta ta yaya mutum yana cikin aljanna amma yana gane suna magana wannan yana magana wannan ma yana magana to kaga da aka kawo telefon an kau da wancan da aka kawo talabijin da satellite an kau da cewa mutum yana cikin wani wuri zai ga wani wuri kana cikin ɗakin ka kana kallo ana yaƙi ana gobara hankalinka baya tashi mutum yana ɗakin yana gani ana gobara a talabijin ko yana gani ana yaƙi ana kashe mutane ana bindiga ana buga komai hankalinka baya tashi hankalinka a kwance kai kana cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanuna su suna can cikin azaban su kai zaka kallo ne kawai kaga duk Allah ya kawo shi saboda tsawon zamani dai ya nuna mana ayoyinsa wa nadi ashabul jannati ashaban nari an karwa janna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa azana muwazzinun bainahum al'anatullahi 'ala zalimin sai mai shelaye shelaye Allah ya la'anci kafirai wanda suka kare ta manzan ta wajaba a kansu الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون wato lokacin da aka wannan shela aka ci Allah ya la'anci kafirai azzalimai waɗanda suka wajabta su ne allazina sudduna an sabilillahi ma sun kafirce kuma sun tsare hanyar Allah sun ce ba su yadda abi hanyar Allah ba in dan uwansu ya musulunta dukkan sharri ba irin wanda ba za su yi masa ba su kona gidansa su kona kayansa saboda wani ya ji tsoro su hana shi aikinsa su kore shi duk bala'i sai sun yi masa don saboda wani ya ji tsoro gobe ma kada wani ya musulunta to Allah ya la'ance su allazina yasudduna an sabilillahi masu tsare hanyar Allah wa yabghuna iwajan suna mutane wai hanyar Allah nan ita ce karkatacciyar hanya hanyar kafircin nan ita ce hanya mai kakkiya ta gaskiya su ɗauko farin fenti su shafa wa abu mai kyau su ɗauki mummunan mummunan fenti su shafa abu mai kyau su ɗauki kyakkyawan fenti su shafa mummunan abu wa yabuna i wajen suna mai da hanyar Allah ita ce karkatacciya wai hanyar kafirci na yahudanci in yahudawa ne na nasaranci in nasarawa ne na tsafi in in na zagin sahabbai ne ko na zagin waliyai ne duk dai hanyar bata ita ce masu ita suke nuna wa masu ita ce hanya mai kyau hanyar gaskiya ita ce batacciyar hanya ita ce karkatacciyar hanya yabuna yi wajen wa hum bil akhirati kafirun ko sun kafirce wa lahiran da ake faɗi ma sun ce ba za ta zo ba lahira ƙarya ne ba za ta zo ba sai lahirar ta zo sai Allah in ya nuna musu zahirci asirun la tufsiruna da kun ce ai duk abin da Muhammad yake sihiri ne to ga lahirar ta zo sihirin ne shi ma wannan
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم lam yadkhuluha wa hum yatma'un a lokacin da suke magana da junan nan fa kada ka ji tsoro akwai mahijabi tsakanin su fadribu bainahum bainahum bisur lahu babun batinu fihi rahmatu zahiru min qibali azab sai kawo akwai babban hijabi fa tsakanin na wutan da na aljannan kar kai tsammanin suna suna haɗe da juna ne suke magana da juna ko suke kallon juna akwai tsakanin su bainahum hijab wa ala al-arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimihim akan wannan hijabi akan tozannin hijabin akwai rijalun mazaje shi tozannin hijabin nan shine ake kiransa la'arafi an yi maganganu da yawa akan maganar la'arafi su wane ne mutanen la'arafi ne an ce a'a mala'iku ne ma'aikata su kallaci mutanen aljanna su yabe su su kallaci mutanen wuta su tsine musu su ne suke yin haka an ce a'a annabawa ne a'a shuhada'u ne a'a waɗansu mutane ne waɗanda kyawawan aikinsu da munanan aikinsu ya yi daidai da kyakkyawan aikinsu ya yi rinjaye aljanna za su faɗa da mummunan aikinsu ya yi rinjaye wuta za su faɗa to yanzu sun yi daidai saboda haka aka ajiye su a tsakiyar wuta da aljanna akan hijabi kullum mutanen aljanna suna ce Allah ya mu shiga mu same ku Allah ya mu shiga mu same ku in sun ga wuta Allah kiyaye mu da sharrin ku Allah tsire muku Allah kiyaye mu Allah sai su maza baka maroka su yabi waɗannan su zagi waɗannan Allah ya sa mu shiga mu same ku Allah ya sa wata mu shiga mu same ku wannan ku Allah ya lance ku Allah ya tsine muku ga su wanda kuke cewa mutanen banza ne matalauta ne masu wawa ga su shiga aljanna ga su nan muna ganin su aljanna ku ko da girman ku da hankalin ku da kuke bara ga kunan a wuta su yi ta bambadanci tsakanin kafirai da musulmi su yi wa musulmi kirari su la'anci kafirai su ashabul arafi jab wa ala arafi rijalun akwai mazaje akan akan larafin wato akan tudun shi wannan hijabi din yarifuna kullum bisimehum kowanne sun san shi sun ga dan wuta wanda suka sani a duniya yana kafirci sun gan shi a wuta sun gane shi sun ga dan aljanna wanda suka ganshi a duniya yana aikin imani aikin ibada sun ganshi aljanna sun gane shi ya arifuna suna sanin kullum ko waɗanne na da sabu neri suna gane su bisimehum da alamomin su wa ala rafi rijalun ya'rifuna kullum bisimehum wa nadaw ashabal jannati in sun waiwayo sun dubi mutanen aljanna sai suna musu haka salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum lam yadkhuluha amma fa su ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'una amma suna da tsammanin za su shiga da karshe da karshe za su shiga tsakanin su da mutanen aljanna sai salamun alaikum salamun alaikum tsakanin su da yan wuta kuma اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون su tsine musu ce ku kuka bata ku gabar da mutane kuna ce hanyar Allah karkata hanyar kafirci ce mai kyau to ga abin da ya same ku su tsine waɗannan su gaida waɗannan an salamun alaikum lam yadkhuluha basu riga sun shiga aljanna ba su mutanen la'arabi wa amma su yatma'una suna kauna suna tsammani da karshe dai Allah zai shigar da su aljanna din وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين in sun dubo wajen aljanna ga abin da suke faɗa in sun dubo wajen wuta wai sai ce rabbana ya ubangijinmu in sun dubo tilka ashabi ne ta wajen yan wuta in suka dubi ta wajen yan wuta rana ta Allah ma alqawmi zalimin Allah Allah yadda muke tsammanin zaka shigar da mu aljanna din nan ka tabbatar da wannan Allah kar ka gangarar da mu cikin wannan azzalimai Allah kar ka hada mu da waɗannan azzalimai kar ka shigar da mu wuta rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin Allah kar ka sanya mu tare da waɗannan azzalimai a cikin wannan azaba ونادى أصحاب الأعراف أن يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون su mutanen la'arafin nan wana da sabu la'arafi rijalar sai su kira sunayen mutane da sunayensu ya'rifunahum sun san su da kamannin su da sunayen su rijalan ya'rifunahum bisimihum qalu sukan ce musu ma agana ankum jam'ukum ina tara dukiyar ku da kuka tara tana ina bata yi muku komai ba jama'an da kuka tara suna iya ku da komai ba taron ku na banza yana ina ya amfane ku da me bai amfane ku da komai ba ma agana ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiruna ina girman naku ina girman kai ɗinku da kuke da shi yanzu kun zama ƴan wuta kun zama ƴan azaba alaikum takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun sun sun ga sun ga gaskiya sun sun fara cikin wuta ma gani an kun jamukum wa ma kuntum tastakbiruna bismillah
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم نعم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون teku dai da girmanku da tara dukiyarku da tara mulkinku da tara duk abin da kuka tara da taronku da yawanku da karfinku da girmanku duk bai amfane ku da komai ba duniya kuna rantsuwa ai yadda ka ga duniya haka lahiran ma take tunda muke da manyan taurari a duniya ko a lahiran ma haka muke wa'annan matsiyata ko a lahiran ma matsiyata ne to mutan da kuke ce musu matsiyatan nan ga su cikin aljanna yanzu da kuna rantsuwa Allah ba zai shigar da su ni'ima ba tunda ba su samu komai a duniya ba lahira ma ba za su samu komai ba to ga su nan a haura lin aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahma kun rantse da Allah kun ce ko a lahira ba za su samu komai ba Allah ba zai shigar da su aljanna ba to Allah ya ce udku Allah ya sallame su yanzu ya ce ku shiga aljanna ga su ma su shiga suna ciki yanzu ادخلوا الجنة هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة عليكم ولا أنتم تهزنون الله يأتي مزكو شقاء الجنة باكو ثورا صورو باكو ثورا بجين شكي
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادي أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أنا cikin wannan hali kuma ‘yan aljanna suna cikin jin daɗi sai a yayewa ‘yan aljanna su ga wuta, a nuna musu gidan da aka shirya musu na wuta, a ce kai ka keta rijiya da baya ka gada gidan da aka shirya maka na wuta da baka yi imani ba yanzu an gadar da shi an haɗa wa wani kafiri su kuma kafirai sai a buɗa musu ga aljanna su ga mutanen ciki har a nuna musu gidajen su cikin aljanna a ce ga gidajen ku da kun yi imani to ba kun yi imani ba an ba waɗansu to in sun ga haka sai su ce afizu alaina min alma'i yawmin ma razaqakumullah don Allah ku zubo mana ruwan sha ku zubo mana abincin aljanna ku zubo mana ruwan sha ku zubo mana kayan jin dadin aljanna su jin dadin su kalu sai mutanen aljanna su inna Allah harramahuma alal kafirin ai ruwan aljanna da kayan ni'ima na aljanna ai tun daga duniya an ce muku hiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatun yawmal qiyamah ba rabon kafiri ciki na musulmi ne shi da ruwan shan aljanna da kayan jin daɗin aljanna ai haramun ne gare ku ku kafirai ne inna Allah harrama wal kafirin
mutum ne yana azumin ka ya yi guda hamsin da tara sai aka ga watan azumin ramadan
to ai ya cika wata biyu kenan na sai alhaji abdullahi gidan na ibili koro yana tambaya tambaya ta yiwu malam ya aiko min da wazifa don ba zan iya zuwa ba idan za ta yiwu to ina so ka bani daga inda kake me sunansa abdullahi na ibili to abdullahi allah sa ka, ka ji wannan muryatawa zan baka dariƙa tijaniya ba kai kadai ba duk wanda ya ji muryata ya karbi wannan sharuɗa da zan baka na bashi dariƙa tijaniya ko namiji ko mace ko babba ko karami in an shiga tijaniya ba a fita sharadi ne wa aku bi adla za a hattu ko ba dariga tijaniya da wata dariga duk dariqun waliyai gaskiya ne yadda ba a hada kindirmo da miya ba a hada dariga tijaniya da dariga kadiriya kuma na uku ba a zuwa ziyaran waliyai sai wanda suke cikin dariga tijaniya don su waliyan suna kishin junan su na hudu kulawa da sallah da yinta cikin jama'a shehu tijaniya ce mutumin da baya kulawa da sallah baya yinta cikin jama'a da gangan mai kunda baya kulawa da sallah bai kamata ba shi rika tijaniya ba sai ya dauki alkawari zai rika yin sallah kullun cikin jama'a sai dai in ya rasa jama'ar zai yi shi kadai to mutum zai iya zama shekara goma bai samu jam'i ba ba komai tunda bai samu jama'ar ba ko yana waje aikin yan sanda ko aikin kwastam ko kiwo daji da sauransu kuma zaka kula da iyayenka kai musu biyayya kuma zaka yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu yan uwa kuma ba a shan taba waɗannan kaɗan kenan daga cikin sharuɗan da zan faɗa maka mala abdullahi da duk wanda ya ji wannan sharaɗi in ya karɓa na ba shi ɗariƙar shehu tijjani sai ya nemi muƙaddami ya gaya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a lazimi dai safe da yamma kamar yadda Allah ya faɗi wa kurisma rabbika bukuratan wasila ka ambaci ubangijin ka safe da yamma wazifa kuma aka yadda zaka yi zikirin juma'a kuma yadda alqur'ani ya faɗi din dai يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا barkun la kasir la lakum tuflihun ka tambayi muqaddami ya gwada maka yadda zaka yi in mace ce kuma ta yadda za ta yi duk wanda ya ji wannan sharadi na ba shi dariga tijaniya sai ya kama aiki
sai tambaya mutum ne ya saki matar shi cika daya to har ta gama idda sai kuma aka mai da auren yaya hukuncin abin ya ya saki matarsa shika daya ba a gaban alkali ba to in idda bata kare ba dauka ba sa kawai zai ya mayar ko da ubanta bai yadda ba sai ka dauki abar kamar gidanka ko banta bai yadda ba ba da iko in idda ba ta kare ba in ba gaban alkali ne ba amma in idda ta kare sai ka fada cikin masu zawarci in kai nasara in baka yi nasara ba wani ya ja in kuma gaban alkali ne haka sai an sake daura aure da sadaki da shaidu
to habib ban sun aiko mana da sadaka alqurani guda hamsin mun gode musu Allah saka musu da alheri amina na'am amina tana ciwon kafa ta aiko da naira ashirin a yi mata addu'a Allah ya sauke mata Allah ba ta lafiya Allah ya ba mata lafiya mutum lafiya sai faɗi mata zarawo tana so a yi mata addu'a Allah ya bata miji ta yi aure Allah ya bata mijin kirki mutumin kirki da sauri albarka na sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ta mu zauna lafiya Allah ya ji kamar Allah ya ji iyayen mu da iyayen malamu Allah ta haka shi mu da alheri wanda muke musu da addu'a Allah ya biya bukatunmu da bukatunsu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira Allah ya dauka musulunci Allah ya kare kafirci Allah ya kiyaye mu sharrin yahud da nasara albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام kun shiga tijaniya ba a fita da za a hattu ko ba a ɗariga tijaniya da wata ɗariƙa duk ɗariƙun waliyai gaskiya ne yadda ba a haɗa kindirmo da miya ba a haɗa ɗariƙa tijaniya da ɗariƙa kadiriya kuma na uku ba a zuwa ziyarar waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa tijaniya don su waliyai su na bi- na hudu kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a shehu tijjani ya ce mutumin da baya kulawa da sallah baya yin ta cikin jama'a da gangan mai wanda baya kulawa da sallah bai kamata ba shi daga tijjaniya ba sai ya dauki alkawari zai kullun cikin jama'a sai dai in ya rasa jama'ar zai yi shi kadai to mutum zai iya zama shekara goma bai samu jam'i ba ba komai tunda bai samu jama'ar ba ko yana wajen aikin soja ko aikin yan sanda ko aikin kwastam ko kiwo a daji da sauransu kuma zaka kula da iya kuma zaka yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu yan uwa ko ba a shan taba waɗannan kaɗan kenan daga cikin sharuɗan da zan faɗa maka wanda ya ji wannan sharaɗi in ya karɓa na ba shi ɗariƙar shehu tijjani sai ya nemi muƙaddami ya gaya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a lazimi da ya safe da yamma kamar yadda Allah ya faɗi wasu kan wasila ka ambaci sunan ubangijin ka safe da yamma wazifa kuma za a gaya maka yadda za ka yi zikirin juma'a kuma yadda ya faɗi din dai يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم- من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كتنبيه مقدمي يا غدا مك يدا ذاك yi in mace ce kuma tambayi da za ta yi duk wanda ya ji wannan sharadi na ba shi dari ga tijaniya sai ya kama aiki
sai tambaya mutum ne ya saki matar shi cika daya to har ta gama ita sai kuma aka mai da auren yaya hukuncin abin yake idan mutum ya saki matarsa shika ɗaya ba a gaban alkali ba to in idda bata kare ba ɗauka ba sa kawai zai ya mayar ko da ubanta bai yadda ba sai ka ɗauki abar kamar gidanka ko ubanta bai yadda ba bai da iko in idda bata kare ba in ba a gaban alkali ne ba amma in idda ta kare sai ka faɗa tuwarci in kai nasara ta koma in baka yi nasara ba wani ya ja in kuma a gaban alkali ne haka sai an sake ɗaura aure da sadaki da shaidu
to sun aiko mana da sadaka alkurani guda hamsin mun gode musu Allah ya saka musu da Allah ya biya amina bukata na'am. amina tana ciwon kafa ta aiko da naira ashirin a yi mata addu'a Allah ya sauke mata Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba marasa lafiya mutum lafiya sai faɗi mata zarawo tana so a yi mata addu'a Allah ya bata miji ta yi aure Allah ya ba ta mijin kirki mutumin kirki da sauyi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah alhamdulillah